أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولئن مسهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع السم الدعاء إذا ما ينذرون الله سبحانه وتعالى أوين آيوي دمك كرنتاوا جيا an karanta mana ayoyin da ke nuna ƙuduran Allah, ulman ya ukun billaili wannan hari minan rahman bal hum an zikri rabbihim mu'ridun am lahumu alihatun tamna'uhum min dunina la yastadi'una nasra anfusihim wa lahum minna yushabun Allah ya gaya mana in azaba ya nufe mu da shi a sama ko a ƙasa a dare ko a rana ba mu fa da wani mai kare mu in ba Allah ba in ba Allah nan arrahmanu ba ba mai iya kare mu to sai ya ce me ya jawo ba a bauta masa ba a kaɗaita shi ya ce kafircin wasu kafirai ne yasa suke kau da kai ga barin bautan Allah to yanzu abinda Allah zai gaya mana a nan wa'annan cewa waɗanda suka dogana da wani Allah ɗin nan an faraya su ne domin su bi Allah ba wanda aka raya shi don ya saba wa Allah daɗin da ka ji a cikin rayuwarka an ji yadda ka yi daɗin ne don ka ji daɗin bautan Allah ba wanda aka ba shi jin daɗi don ya saba wa Allah shi ne Allah ya ce bal matta'ana ha'ula'i wa aba'ahum hatta tsala alaihim al'umur afala ya rauna anna nati larda nan qusuha min atrafiha afahumul ghalibun a inda muka tsaya jiya kenan Allah ya ce ba wani abu yasa suke izgili da iskancin da suke ba sai don daɗin da suka samu na numfashi na rayuwa da daɗin rashin zaman cikin kunci na yalwan arziki ga mata ga 'ya'ya ga gidaje ga imomi ga dukiya wannan ne ya ruɗe su sai rayuwa ta tsananta wato ta yi daɗi wurinsu suka samu kwanaki suka yi dogon zango ko dogon rayuwa shekara hamsin shekara sittin saba'in har tamanin wasu wannan ne yake ruɗinsu allah ya ce to su sa ido mana su gani ga annabi yana cin garuruwa manzo Allah ya ci gari kaza ya ci gari kaza ya ci gari kaza suna nan a cikin makka kadai ita ce kadai ba a ci ba a lokacin ita ma ana zuwa hijira yana kaiwa shekara takwas za a zo a ci gari a wani aya suratul ankabuti Allah yana ce awalam yara wanna ja'alna harama naminan wa yutakhaddabu an-nasu min hawlihim afa bil badili yu'minuna bi ni'matillahi yakfuru ba sa ganin an ci garinsu an ci gefen garinsu ko ina an ci ga musulunci ya zo har hudaybiya duk ƙauyukan gewayen makka duk sun musulunta me mutanen makka suke jira an ci gefen garin su shaura su kadai su ma ana zuwa hijira ko yana shekara takwas manzo Allah ya zo ya fato makka ta makkan ma ya cinye ta ta zamo babu wani gunki da yake jikin ka'aba ya rusa shi babu wani kafiri da zai ce akwai wani Allah an musuluntar da kowa wanda duk bai musulunta ba sai dai ya gudu ya bar garin to wannan Allah ya faɗi haka ne ya ce jin daɗin da ya jiyar da su ya sa suka samu suka yi abin da suke yi amma su ma ba za su tsere ba na haka tun da an ci gefen garinsu a fahimul ghalibun su za su yi rinjaye ne akan annabi ba za su yi rinjaye ba Allah ya alkawari wa inna jundana lahumul ghalibun wa laqad sabaqat li kalimatuna li ibadina mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya riga ya faɗa ya zartar zai taimaki manzanninsa kuma duk wanda suke tare da manzannin a matsayin sun gasgata su to ko ba manzannin su ma Allah zai ba su taimako a matsayin taimakon addininsa rundunan Allah ita take da nasara ba a nasara a kanta to shine nan Allah yake gaya mana ƙari akan abin da ya wuce baya أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي الله يتي قل يا ودنيا يا رسول الله إنما أنذركم بالوحي da wannan alƙur'ani nake muku wa'azi da ayoyin nan na alƙur'ani nake muku gargadi haka kowa ya ji abin da Allah ya faɗa kar ya ce wai ana nufin su wane ne a kai da kaji da kai ake yi kuma gargadin da ake na jan kunnen nan wallahi kai ake jan kunnen ka in ma ka ji bakin wani ne kar ka ɗauka magana na wani ne ya fi ƙarfin wannan magana ne na Allah don haka Allah ne dan ya yanki hanzari a kanka yake gaya maka yi kaza in saka ma da kaza bar kaza don kada in yi maka azaba iri kaza unzirukum in ji annabi ya ce Allah ya ce ya gaya mana unzirukum ina yi muku wa'azi ina yi muku gargadi ina yi muku jan kunne ne bil wahayi da wannan wahayi na alqur'ani dama Allah ya gaya mana duk magana da manzon Allah ya yi ko a qur'ani ko hadisul qudsi ko hadisin bakin sa wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha to don haka unzirukum bil wahayi ne muku gargadi ne da wahayi daga Allah wala yasma'u summa du'a idza ma yunzaruna amma kar kai mamakin a samu kafirai shi kafiri duk yadda yayi la yasma'u summa du'a ba a jiyar da kurma addu'a a kira idza ma yunzaruna in an musu wa'azi ba za a jiyar da su kiran abin da aka kira su akai ba saboda haka kenan ashe wani abu ne da ya kamata mutane su sani wani abu ne da ya kamata mutane su wa'azantu da shi shi wannan alkur'anin nan wala in masatu wala in masakum nafatun min azabi rabbika la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin wala in masakum nafatun min azabi rabbika la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin Allah ya ce in wani abu na azaba wani ɗibi ko wani kamfata na azaba ya shafi kafirai an ɗan jarraba shi an taɓa lafiyarsa ba yi da lafiya sai ka ji yana wash wayo wash wayo malam ai mana addu'a malam jiki ya ƙi daɗi aina neman komawa ga Allah ko ko a talauci ya yi masa ram ya masa ɗaurin has sama ɗauri ƙasa ɗauri ya rasa inda zai yi nan ma sai ka ji ana neman addu'a ana kaito ana kururuwa da Allah zai kawo masa mutuwan ‘ya'ya nan ma sai ka ga an damu ana duk wani inda aka samu wani gefe na azaba aka shafa masa la ya na sai ka ji kafiran nan suna cewa ya wailana ya kaiton mu Allah mun tuba Allah ka canza Allah kaza lokacin da a dawo ana ambaton Allah kai ko da a cikin jirgin ruwa suke suka ga jirgin yana tangal-tangal zai faɗi Allah ya ce za ka ga sun daina kiran gumaka sun dawo suna kiran Allah sai an tsiratar da su kuma sai su dawo kan gumakansu wala in masatum rafatun min azabi rabbika la yaqulunna ya wailana cewa za su rika yi mun tuba ya Allah kaiton mu kaiton mu ya wailana ya kukan mu ya kaiton mu ya halakan mu inna kunna zalimin yanzu kan lalle mun tuba Allah don mun san mun zalunci kawunan mu mun zalunci kawunan mu to ba za ku koma ga Allah ba sai kun sha wuya ai Allah abinda ake so ka saba da shi ko da jin daɗi ko da wahala ko da talauci ko da wadata ko akwai ko babu ko da lafiya ko ba lafiya kai dai na Allah ne ka yadda Allah ne maka ka bi Allah amma in matsala ta samu tukunna a dawo wurin Allah in matsala ta yaye sannan a bar Allah wannan zaluntan kai ne kuma hali ne na kafirai inna kunna zalimi ونضع الموازين
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
ولئن مسهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يتي باين أن يوانا na cewa in azaba ta same su su yi kururuwa in ta yaye su ci gaba da kafirci Allah ya ce za a zo fa tashin alkiyama a filin kiyaman nan wa nada'ul mawazin alqist al-yawm alqiyamati a filin alkiyama za mu ajiye ma'auni na gaskiya na adalci za a auna kayan kowa a kai duk wanda kayansa yake da na alheri da yawa imani tauhidi gaskiya rikon amana sada zumunta kula da farillai kula da farilla kula da nafila waɗannan in an sa su a kan mizanin aikin mutum sai su yi nauyi su ja kilo mai yawa in aka sa ayyuka na banza kuma waɗanda mai suyayi na kafirci na shirka na wato ƙarya na rashin amana shan giya zina sata da duk wani ayyukan banza in an sa su akan mizanin ba su da nauyi sai su zamo ma'aunin inda ake nema ya yi nauyi ya jaɗin ba zai ja ba saboda su kansu dama ba su da nauyi shine kaji Allah yana cewa fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya aikin alheri akan mizanin lahira nauyi ne da shi in an sa ya nauyaya mizani to mutum zai samu kyakkyawar rayuwa wa amma man khaffat mawazinuhu shi ku aikin sharri bayi da nauyi in aka sa akan mizanin mutum ya zama holoko babu komai sai sharri to fa ummuhu hawiya inda zai kwana wurin uwarsa shine wutan hawiya ita ce ma uwar tasa ita za ta ɗauke shi ta rungume shi ta azabtar da shi Allah ya ce wa ma adaraka ma hiya wa ya sanar da kai me yake sanar da kai wannan wuta ce hawiya Allah ya ce naru haniya ai wata wuta ce wacce take mai kwayewa mai azabtarwa mai daga hankali mai cutarwa Allah ya kiyaye ni to don haka Allah ya ce alheri nauyi ne da shi akan mizanin lahira wa nadul mawazin al-qisl al-yawm qiyamati ma'auni ne na adalci kamar dai yanzu a ce maka za a auna nauyin dutse da nauyin toroso ka samu dutse mai girman kashin shanu ka samu toroso da ya bushe kashin shanu shi ma mai kaman girman wannan in aka ajiye a kan mizani wanne ne zai nauyi dutse shi zai yi nauyi to kamar lada kenan laifin shi ne bayi da nauyi kamar toroso kenan don haka Allah ya ce nauyin mizanin mutanen kirki za a sa a kan ma'auni ne na adalci ranar alkiyama wani da ulmawazin alkisla liyomi alkiyamati ma'aunai wanda za su auna kirki da ma'auni wanda zai auna sharri za a ajiye su kuma da adalci kai kaji dai dama aikin alheri zai yi nauyi ya ja kilo aikin sharri bayi da nauyi sai dai kuma can zai hana kilon alherin ja da nauyi saboda haka sai na sharrin shi zai yi nauyi Allah ya kiyaye ni sai ya zama alherin mizanin alherin mutum ya yi sauki ba nauyi saboda ba a aikata alheri ba fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce kuma haka ba zalunci bane ba wanda za a zalunta dama Allah ya kira kansa wa ma rabbuka bizallamin lil abidi ubangijin ka baya zaluntan bayansa wa ma zalamnahu Allah ya ce ko mun musu azaba ba mu zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimuna su ke zaluntan kawunansu to irin waɗannan dai karatuttuka jama'a Allah ya nai mana su ne don mu ji tsoronsa wa nadul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati wa la tuzlimu nafsun shay'a za a yi au na ayyukan bayi ranar alkiyama akan mizani ma'aunai na adalci ba wacce za a zalunce ta ba za ka yi wani aikin alheri in dai baka bata ba ka je lahira baka gan shi ba ba za ka yi aikin sharri in dai baka nemi gafara ka bata shi da yin istighfari ba ka je lahira baka gan shi ba duk abin da ka gani a lahira na alherinka ko na sharrinka ba wanda ya maka kai kai fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a ƙara maka zaluncin kanka da kai ba ba za a rage maka alherin da ka aika ba wa in kana misqalu habbatin min khardalin ataina biha Allah ya ce girman aikin ka na alheri ko girman aikin ka na sharri ko kankantansa ko da ya fi komai kasawa kaman kwayan gadagi habbatin kwaya min khardalin wanda yake na mafi kasawan zarra ata ina biha alayira sai an zo maka da ita har ma Allah yana gaya mana suratul kafi in mutum ya ga ayyukan da yayi a cikin littafinsa an rubuta zai ce ya wailatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada sai ka ji dan adam yana ce oh ayyukan nan wani irin kiyaye mun su aka yi ne ba karami ba babba kowanne gashi na gan shi anan Allah ya ce aikin da kai aika ne ga ka same su suna jiran ka ga sunan wanzazzu an kawo su an ajiye sai ka zo malaman tafsiri na cewa kowa ya tashi kabarinsa in mutumin banza ne abinda zai fara karo da shi shine wata halittar Allah mummuna mummuna kuma tana biye da shi tana manne da shi kuma gurguwa ba ta da kafan da za ta iya tafiya yana bude ido in ya ganta ya ce to ke kuma ba ce ni ne aikinka kai kai kuma ba yadda iya shi zai ɗauke ta haka da nauyi ya kawo filin alkiyama kuma tana tare da shi na haka jama'a mu yi aikin alheri ayyukan da muka yi na sabo mu tuba wa Allah tun kafin mu je wallahi ya zama mana matsala Allah mun tuba Allah kai mana gabana Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka yafe mana kurakuran mu ba don halin mu ba Allah wa in kana misqalu habatin min khardalin ataina biha komai kashin aikin mutum da yayi na aikin alheri ko na aikin sharri zai same shi a filin alkiyama za a zo masa da shi wa kafa bina hasili Allah ya ce mun yi lissafi mun isa mu lissafa kuma mun iya lissafi ba abin da zai bata yawan lissafin aikin alherin haka za ka tarar da su guda kaza ne yawan lissafin sharrin haka za ka tarar da su guda kaza ne ba rinto ba ɗungushe ba za a ƙara maka ba ba za a rage maka ba ma'ana ba za a rage maka aikin alherin da kai ba ba za a ƙara maka sharrin da kai ba komai ka gani kai ka aikata don haka tun ana raye jama'a mu nemi gafaran Allah akan munanan aikinmu Allah mun tuba Allah ka gafarta mana mu ƙara yin kyakkyawan niyya a kan kyawawan aikinmu Allah mun tuba nan ma Allah ka karɓa mana wa kafa bina hasibi Allah ya ce ka san ko mun isa masu lissafi lissafi duk in an iso kan Allah to ya ƙare wa anna ila rabbikal muntaha lissafi ne za a yi wanda ba rikitarwa ba bata a lissafin ba wani a ce an haɗa wannan da wannan an rikice a'a lissafi ne na gaskiya ko kafa bina hasibi no ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءهم وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين داما سونا سورا سورة الأنبياء سورا ذات مغانا النباوة تنن كاجزا أي مغانا موسى دهارون kwanan baya muke faɗin cewa ba juz'i biyu da za ka ɗauka na alkur'ani baka samu maganar musa da haruna ba ai kwanan nan muka ƙare suratu ɗaha ba an ji maganar musa haruna musa har musan samiri sai da aka yi maganarsa a ciki to nan ma gashi yanzu an shigo suratu lambiya ikaji za a fara kirga annabawa to an fara da annabi musa da haruna za a iso kan annabi ibrahim sai a zo a ce ai kafin musa da haruna da annabi ibrahim akwai maganar annabi nuhu shi ma a bada nasa a yi na annabi dawudu da annabi suleimanu a yi na annabi zakariya a yi na annabi yunusa a zo kan annabi isa a cika da maganan gyatumansa sai a dawo kan gaba ɗaya wanda babu kamansa wanda ya zo na ƙarshe ya fi na bayansa wanda ya zo bayansa ba za a kawo wani ba ma'ana ya zo na ƙarshe ya fi na gabansa muhammadun rasulullah ka ji Allah yana ce masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a wannan suran zaka ji da an zo kansa kuma fada ma kallo ya kare duk an gaba an gama labarin su labari da shaura sai an iso kan manzon Allah ana ba da labarin annabi wanda dama da shi aka fara shi yake gaya wa labaran annabawan ko to ana ba da labarin sa sai ai fatiha a tashi sura ta kare qur rabbikum bil haqq wa rabbuna arrahmanul musta'an ala ma tazkurun muhammadur rasulullah to yanzu za a fara da maganar annabi Musa da Haruna Allah ya ce wala qad atayna Musa wa Haruna al-furqana annabi Musa da annabi Harun mun ba su littafin Allah ne rarraba gaskiya da ƙarya yana bambance ƙarya daban gaskiya daban shine at-taura an kira shi anan al-furqan saboda aikin da yake ciki kenan nuna bin Allah da kuma kaucewa saba wa Allah ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء من باص حسكي مي حسككاوا وند زي حسكا ومتون يسان ga inda gaskiya take ya bi ga inda ƙarya take ya kauce littafin a taura yana da haske yana haskawa amma bai kai alkur'ani ba tare da shi ma ba littafin Allah ne amma duk littattafan Allah da duk annabawa suka zo da shi jagora jagaban littattafan shine alkur'ani wanda Allah ya ba shugaban annabawa da manzanni Muhammadu Rasulullah kaji ma sunan ƙur'anin yau aka arawa a taura saboda aikin da ƙur'anin yake yi shine a taura shi ma yake yi rarrabe ƙarya da gaskiya walaƙadata na musa wa harunan furkana shi ma dama ƙur'ani Allah ya ce wa ƙur'anan faraqnahu litaqrahu ala nas ala muks to furqan sunan alqur'ani furqan sunan at-taurani kaji nan Allah ya ce ya ba annabi Musa al-furqan kuma ana fassara wannan furqan din da at-taura wa diyan akwai haske cikin at-taura wa dhikra akwai wa'azi da tunatarwa a cikin at-taura wa mau'izatan ko wa hudan wa diya'an wa dhikran lil muttaqina wa'azi ne tunatarwa ne ga mutanen da suke da takawa suna jin tsoron Allah a taura zai nuna musu hanyoyin bin Allah ya nuna musu hanyoyin da za a kauce wa saƙon Allah na'am
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون كمان كتنبي الله ne su waye ne almuttaquna dinnan shi ne sai a kawo maka sifansu ko yaushe aka faɗi muttaki ne sai an kawo sifansu misali suran bakara da ta ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina menene gaban allazina yu'minuna bil ghaib kaga sifan al muttaquna din to shine nan ma Allah ya ce wa zikran wa laqad atana musa furqana wa ضياء وذكرا للمتقين تولم فسر سوى المتقون شنا الله يتعالى الذين يخشون ربهم بالغيب كمان دي وانتن الذين يؤمنون بالغيب سنة وطن سنة إيماني دا أبين دا بسغني با kuma nan aka ce su ne waɗanda suke tsoron Allah Ubangijinsu ko da mutane ba sa ganin su ya fi shauna rabbahun bilgaibi ko su kaɗai ne a wuri ba kowa wanda ya san su saboda sun je wurin bakonta ko saboda duhun dare ko saboda sun shiga wani wuri sun buya sun san dai Allah yana ganin su to suna tsoron Allah a lokacin da ba mai ganin su sai Allah din yakhshawna rabbahum bil ghaibi dan haka ana gayyatan mutumin da ke son ya samu imani nagari ya kadaita Allah ya ji tsoron Allah ko a cikin mutane ko shi kadai inda duk yake ya san Allah yana ganinsa ya san Allah yana jinsa ya san Allah ya san abin da yake aikatawa don haka Allah ya ce allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi mu'minai su ne muttaquna dinnan masu tsoron Allah ubangijinsu koda a boye a sarari suna tsoron Allah a boye ma suna tsoron Allah kai da su kana gani ba za su cuce ka ba ko bayan idonka sun san Allah ya hana cutanka ba za su cutar da kai ba يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون Allah ya ce kuma muminai muttaquna dinnan su ne masu tsoron abin da zai gudana a filin tashin alkiyama da an yi maganan alkiyama da maganan tsoro ya shigo saboda dama za ka ji an ce alkiyamatu wa ahwaluha alkiyama da ababen tsoron da ke ciki akwai tsoro malam akwai tashin hankali a filin alkiyama akwai tashin hankali akwai abubuwan ban tsoro wanda aka ce maka za a zo da wuta kuru-kuru wutan nan bada kake jin labari za a saka mata karafa da saraka a ba da ita a hannun zabaniyawa wa burrizatil jahimu lilgawi na ba haka Allah ya ce ba a fito da ita fili halakakku suna gani tana neman ta kwace ina za ki je ta ce ga abincinta nan za ta je ta ci ki jira mana a baki ta ce me ake jira da su saboda ranar alkiyama yan wuta kalan su daban ne muminai kalan su daban ne duk mumini musulmi zai tashi da alaman wurin alolansa yana haske kafiri ko zai tashi dulun baki irin ba inda yake haske a jikinsa komai farin fatarsa saboda haka wuta da ta gansu ta ga abincinta sai tana ƙoƙarin ƙwacewa hannun mala'ikun da ke rike da ita ta je ta ci kayanta sai an ba ta tsoro sai an daka ta sai an ɗaure ta sai an rike ta to shine nan Allah yake gaya mana cewa za a je filin alkiyama don haka muminai sifansu suna tsoron abin da zai gudana a wurin wahun minas sa'ati mushrikuna masu tsoro ne na tashin alkiyama kuma duk mutumin da kaga ana ba da labarin tashin alkiyama baya tsorata yana ganin ai ba komai to wannan abin bincike ne a ya kamata a bincike shi a san ko shi waye in ba irin bayin Allah nan ne da suke zamowa tsakaninsu da Allah ya yi kyau kyawun da su ba sa maganin bambancin wato wahala da jin daɗi shehu na mana hikaya a wasu bayin Allah waɗanda su ana kiransu ahalul inaya wato bayin Allah ne kusantarsu da Allah da tsarkake Allah da suke ya kai ga gaba ɗaya da cutarwa da amfanarwa sun san me yi Allah ne ɗaya daga cikinsu aka ji shi yana ba da labari yace ni ana ba da labarin kiyaman nan ana ta ɗaga hankali ana ta maganan cewa akwai fitina akwai tashi ni ban na ganin ba ranar da ya kai shi jin daɗi ba ranar alkiyama ai rana ne wannan na biki rana ne na jin daɗi kai Allah yana cewa masu tsoron Allah suna tsoron ranar alkiyama wahum min sa'ati mushrikuna suna tsoron kiyama yace kai dakata mai tsoron 'yan sanda ko sojoji kaga baya son ya haɗu da su mai laifi ne in dai kai ba mai laifi ba ne sai ka shiga hedkwatan soja ka fito ko hedkwatan barikin 'yan sanda ka fito lafiya kalau lokacin da wani ana an tafi neman sa amma kai lafiya lau ana gaisawa da kai ita to ni ba dan ta'adda ba ban ki Allah ba ba kafiri ba ba mushriki ba ban yi wa Allah fito na fito ba me kai ni ai ni Allah Allah nake aje alkiyama kai ka ji abin da Allah yake faɗa kuwa za a ga Allah faran nan kana ganin ganin Allah abu ne mai sauki ayyuran nan rana ne na jin daɗi za a ga annabawa duka siddiƙai duka kai za a kawo mala'iku a jera sau sau wannan rana ya kai wannan ranar murna waje a rabbuka wal malaku saffan saffan waji abin nabi'ina wasu siddiƙina wasu hada'i wasu abaici Allah ya kai mu ranar alkiyama to amma shehu ya ce wa'annan irinsu ba a yin kwaikwayonsu wa'yansu ne wanda tsakaninsu da Allah sun daɗe ba su san saɓo ba kai kuwa irina ne yau fari gobe tsumma to kaji inda ake neman mu ji tsoron alkiyama wahun mina sa'ati mushuku tsoro da an ce za a tashi kiyama muminai masu tsoron Allah tsoron wannan ranar suke ji saboda ba a san yaya za ta kwashe ba an san dai an ce ka yi ibada ka yi waye baka garantin an karba waye ce maka ma da ka yi baka yi wani laifi kuma ka bata ba waye ce maka baka je ka taka wani abin da aka hana takawa Allah ya yi fushi da kai ya rusa duk ayyukan kan ba saboda haka ranan alkiyama ranan tsoro ne annabi yana cewa babu wanda zai samu natsuwa sai wanda ya tsallake siradi gashi shaura fadawa aljanna kawai shine abin da yake gaban sai ce to wannan ne ya samu natsuwa هكا الله يتوهم من الساعة مشرق وهذا ذكر مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلنا أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلنا أفأنتم له منكرون أبايا أنت القرآن للتافين وانديك وأزي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم to anan ma shi aka maimaita wa hada wannan littafi da ake biya muku wannan littafi da kuke karantawa wannan babban littafi da kuke sa don qur'ani ko kai kake karantawa sauraro kake yi don ba maganar ka bane kai mai karanta qur'ani lafazin ne naka ai sautin ne naka amma lafazin na mahaliccinka ne as-sautu sautul qari wal lafzu lafzul bari lafazin da kake magana da shi da naka bane yafi karfinka in ba haka ba yanzu nan waye kai ka ce ana rabbu kuma la'ala akan a matsayin ka nawa a'a hikaya kake yi Allah ya ce fir'auna ya ce da haka sai ka ce faqala ana rabbu kuma la'ala fir'auna ne ya ce shi ne ubangiji madaukaki shi ma da ya faɗa fa akaza wallahu nakala lakirati wal ula Allah sai ya kama shi da ukuba ya masa azaban kafircinsa na farko da ya ce ma alimta lakum min ilahin gairi da kafircinsa na biyu da ya ce ana rabbukumul ala kaga ashe ba maganan ka bane lafazin na Allah ne sautin da aka ji wanda kai ma shi kake ji shine naka to wannan littafin da kake karantawa da wanda kake sauraro da wanda kake biyawa da wanda ake biyawa kana ji mubaraku Allah ya ce littafi ne mai albarka anzalnahu kuma zikirin wato wa'azi ne gargadi ne anzalnahu wanda muka saukar da shi duk mumini ya karɓa ya yi imani da shi kar ya yi musu shine Allah ya ce afa antum lahu munkirun ko musu za ku yi ku ce ba daga Allah yake ba ku ce ba maganan Allah bane ba ku ce ba ku yi imani ba a'a ba za mu yi musu ba ya Allah mun yi imani mun sallama mun bi mun san daga Allah yake kuma muna ibada da shi muna kuma neman lada wurin karanta shi Allah kuma ya samu dace to yaya muke da lokaci to akwai tambayoyi to sai mu tsaya nan a nan za mu ajiye karatunmu na bana insha Allah za mu amsa tambayoyi kuma sai mu yi addu'a duk wanda suka taimaka mana wurin isar da wannan sako Allah ya saka musu da alheri bayan Allah da suka ɗauki nauyin sakawa a gidan rediyo karatutukan nan biyu duka ana sawa a gidajen rediyo albarka rediyo tana saka wanda muke yi da safe a zawiya can karfe 8 zuwa 9 na dare DRC2 suna saka wanda muke yi a nan na minti 30 karfe bakwai zuwa bakwai da rabi na dare wancan na albarka rediyo alhaji balawunti shi ya ɗauki nauyin biya mana allah ya saka masa da alheri wannan na nan na minti talatin na drc tu gwamnatin jihar bauchi ita ta bamu wannan slot ɗin ita ta biya ita ma allah ya saka mata da alheri shauran jama'a da suka taimaka mana musamman mai wannan masallaci alhaji ahmadu laushi da waɗanda suka aiko da saƙonni tun jiya irin su alhaji zakariya da su 'yan kwamitin wannan tafsiri su malam hamza su shi majabakin malam muktari da liman da ladan da masu social media da masu zuwa suna saurara kullum kowa allah ya san gudumawansa allah ya saka muku da alheri allah ya karba mana allah ya maimaita mana a biya tambayar mu ji ko mun sani allah ya to Allah Ubangiji ya taimaki gaskiya Allah ya karya karya su waɗanda ba sa sallah a masallaci sun san ga masu sallah a masallaci me na kwaci masallaci ya kamata in kana da wata fahimtar ka daban da mutanen da ke sallah a wani masallaci ka je ka yi taka kai ma ka yi naka masallacin tunda Allah ya sa kasan akwai dokan wato freedom of religions ka je ka yi addinin da ranka yi so saboda ka ka zo ka samu mutane masallacin su ana wazifa ana sallah karfe biyu na azahar ana yin kiran salatu bayan alfijir ya keto ka ce kai dole sai an dawo an daina wazifa an yi sallah karfe daya an zo ana yin asalatu tsakan dare wannan ainihin tsokana ne irin waɗannan suna nan da yawa ko a gari ko a ƙauyuka wallahi su ji tsoron Allah su sani faɗa da Allah suke yi ko da suna da ɗaurin gindi ko suna da kulle-kulle ko suna da makirce-makirce su fa sani za a koma ga Allah kuma shi Allah yanzu nan muke karantawa wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a in an zo alkiyama za a yi sakamako ne na adalci ba wanda za a zalunta in ku ne kuka zo kuka same su a masallacin suka ce ba sa son wazifa ku je ku yi naku inda za ku yi wazifa ku hankali kwance dama annabi ya ce innama buniyatil masajidu lidhikri was salah wani ya tashi ya yi cikiya a masallaci manzo Allah ya ce Allah sa karka samu abin da kake cikiyan nan ba yi masallaci don cikiya ba an gina masallaci ne don a yi zikiri a yi sallah to kun zo kuna zikiri wayanda ba sa son zikiri sun ce sai kun bar masallaci wannan ba zalunci bane a ku da kuke zikiri kun zo kun samu waɗanda su a masallacin sun ce ba sa son a yi zikiri ku ba su kuma ku je ku yi naku shine zaman lafiya amma ba daɗi ba amfani a zauna ana ta rigima akan masallaci masallaci ba wurin fada ba ne wurin ibada ne wurin neman gafara ne Allah ya mana gafara Allah ya taimaki gaskiya Allah ya lalata ƙarya na'am a'a wannan akwai malamai kashi biyu akwai malaman at-targhib wanda suke kwadaitar da mutane abubuwan da za su samu alheri akwai malaman at-tarhib wanda suke tsoratar da mutane karka afka abin da zaka gamu da sharri yayi wannan magana ne akan matsayin azima shi malamin da yake bada irin wannan fatawa to akwai wata fatawa kuma ta ruksa wani mutum ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi mata ta ce nake karanta duk wanda ya miƙo mata hannu ba ta kawarwa ma'ana kowa ya neme ta za ta je sai manzo Allah ya ce musu sake ta sun ce ya rasulullah ina tsoron nima kuma ba ina son ta kar in zo daga baya nima ba auren ina miƙa hannu a shi kaga shi ma irin ta kenan sai annabi ce a riƙe da hanka to kaga wannan ai fatawan guda biyu ne in mutum mutumin kirki ne bawan Allah na tsatse wanda baya irin wa'annan lalata ya fahimci irin wannan a cikin iyalansa annabi yana ba shi shawarar ya rabu da ita amma in shi ma dan hannu ne je kai ka dawo to fa iri ɗaya ne abin Allah ya kiyaye ba haka wannan shine fatawan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye na'am yana dafa hannu yana cin abinci Allah sa hannu hagu ya dafa sai a ce masa ya daga muna ƙanana iyayen mu sun ga ka dafa hannun dagawa suke yi amma ba wai wani laifi bane kai dai ana koya wa mutum tarbiyya ne na irin yadda in zai zauna ya natsu don dukkan organs da abubuwan da za su yi aiki a cikin cikinsa su samu wurin nika abincin su samu sauƙin yi kamar misali a ce kar mutum ya ci abinci ya kwanta a likitoci na faɗa hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la akul wa ana muttaki'u ba zan ci abinci ina kwance ba to yanzu haka likitoci zaka ji suna gaya ma cewa kar ka ci abinci da cin abincin ka ka kwanta in ka ji haka zaka samu gobara a cikin ka maimakon a ce an nike abincin da ka ci an samu ya samu digestive ake ce masa ko a sai ga cikin ya rikice sai ga kana ta zawayi saboda baka bar ainihin ma'aikatan markaɗe da niƙa na cikin cikin ka sun yi aikin su ba don haka wannan abu ne wanda yake iyaye ke koyar da tarbiyya na yadda za ka samu sauƙi misali yanzu akwai abubuwa da yawa waɗanda za ka ga likitoci na ba da shawarwarinsu kwanan nan ma na ga wani 'yan social media sun matsa da sanar da wani abu cewa wai karkaci dabino ba dabino ba karkaci ayaba a lokaci ɗaya kuma ka ci koyi yana iya zama pausing ya kashe mutum take ko ba ku gani har suna sako hoton waɗansu mutane a bakin kayan shan ruwa gashi ya ci ayaba ya ci koyi a wuri ɗaya yana ci ya faɗi ya mutu to kaga wannan in likitoci ne suka faɗa wanda suka san tsari na abinci da irin abin sai a biye musu ma'ana ba a son mutum ya yi abubuwa na kasala da abubuwa na saba wa ilimi a wurin cin abinci amma ba za a ce wadan ya ci abinci ya saka hannunsa ya gida kai ya yi laifi ba annabi dai ya ce ni ba zan ci abinci ina gida ba la akul wa ana muttakin to likitoci kuma sun ce karka ci abinci kana kwance karka ci abinci ka kwanta take haka samu dan lokaci tukuna saboda samun lafiyarka wallahu alam na'am fitsari a tsaye waye je ya gan shi yana fitsari a tsaye ko shi ya zo ya faɗa ya ce yana yin fitsari a tsaye fitsari a tsaye in ba zai ɓata maka jikinka ba misali wurin yana da tsandauri don kayi fitsari a wurin ya nan tsamo ya zo ya taɓi jikinka to wannan ya ɓata maka tsarki ya ɓata maka tsarkin tufafinka amma misali mutum a bayan gidansa ya kulle bayan gida wa ya ce ka je ka leƙa yayi fitsarinsa abinda waɗansu ke faɗa cewa wai wani ya leƙa wani a sama ya hango kaza da kaza a jingina maganar fitsari a tsaye wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wasu malamai ke korewa saboda alaman fitsari a tsaye mu a kasan nan alama ne na waɗansu mutanen da ba su samu tarbiyyan addini ba amma ba wai ana nufin cewa haramun ne yin fitsari a tsaye matukan fitsarin ba zai taɓa ka ba yanzu misali akwai wasu wurare waɗanda suke na public ne za ka ga abin da aka yi na ajiyewa a yi fitsarin ma wani ɗan lutun abu ne bayan da za a yi ka tsuguna dole sai a tsaye da za ka yi ko kun gane abin da nake faɗa ba wai da nisa ba nan in ka je abuja a masallacin juma'a na abuja national mosque nan za a ga ga ɗakunan da za ka shiga ka yi bayan gida ko ka yi bauli a tsugune ga wayansu ƴan kutullai ake faɗa ko mai an jera su a jikin bango na fitsari ne duk inda za ka yi fitsarin dole sai dai a tsaye dan yan ka tsuguna ma suna sama da kai to yawancin ma'aikatu ma za ka samu irin haka don haka ba wai yana nufin cewa fitsari a tsaye haramun ba ne abinda yake haramta shi shine tartsatsin fitsarin ya tafi jikinka ko ya tafi tufanka wanda kuma ka san in dai ka je kai a wani wuri wanda ba tanadi irin wannan din ba sha Allah za ka ga fitsarin ya dawo jikinka to shi yasa za a ga wasu iyaye in sun ga kana fitsari a tsaye kai tsuguna ya kake fitsari a tsaye kamar arne wai ba musulmi ne suke fitsari a tsaye ba mu a nan al'adar mu ko ba haka ba to amma ba yana nufin cewa in dai ba zai taɓe ka ba wai haramun ne a'a ba bambancin yin a tsugune da yin a tsaye matukan najasar ba za ta sami jikinka ba wallahu alam na'am to babban magana to bari in gaya maka abin da shi ya faɗa da kansa ya faɗa a cikin biografinsa cewa an haife shi ne 1927 sai ka kirga zuwa yanzu 2022 abinda ya baka shine shekarunsa Allahu ala ha ba wanda zai sallah ya miƙe kafa ai ko a wurin karatu wato an zo an zauna a sahun gaba eh sai mutum kawai ya miƙe kafarsa haka yana da lalura ne to sai a ce ya nade dan yayi wa alqibla ladabi amma misali yanzu an zo za a yi karatu zama na awa guda wani in kasashe ya takura kafan samfa ya mafi naka in ka bar shi ya miƙe tun da ba wani abu ne wanda za a ce laifinsa kaza ba a ladabi ne dai miƙe kafa ta alƙibla ɗin to sai a koya wa mutane ladabi amma kar a kore su in ka ce wani yanzu ya miƙe- miƙe kafansa ka daka masa tsawa na ɗaya to gobe ba za ka gan shi kuma abin da za a samu na cewa ya samu amfanin da ya zo ji ɗin na jin ƙaruwa da alƙur'ani ya fi abin da ya na miƙe kafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗansu sahabbansa guda biyu sayyidina mu'azu ibn jabal da wani ya tura su kasan sham sai yake ce musu bashira wa la tunaffira yassira wa la tu'assira ku yi wa mutane a hankali ku yi musu albishir kar ku kore su ku yi musu sauki kar ku matsa musu saboda haka Allah ya taimake mu mu ma mu yi wa junan mu sauki akwai ma wani hadisi da ya kawo da sigan jam'i bukhari ya ruwaito yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la tunaffiru ku sauwaka kar ku matsa ku yi albishir kar ku kore mutane shikenan in ana sallah mutane su rika saka wayansu a silent ko a fly mode ko kuma a'a ma kashe saboda ba a son tashwishi lokacin sallah ma'ana tashwishi ka jawo abin da zai ɗauke hankalin mutane mai yiwuwa ma wani ringin tun ɗin nasa wani waka ne mai yiwuwa wani surutu ne mai yiwuwa wani ƙara ne mai yiwuwa wani kararrawa ne or something like dai wani abin da yake ɗauke hankalin jama'a to kaga in kai haka ka shiga hakkin mutane na haka sai a kiyaye a rinka saka waya a silent in an shigo masallaci a rinka saka waya a fly mode ko a sashi a a kashe shi ma gaba ɗaya saboda a san an fuskanci Allah da ibada ba a son ka yi wani abin da yake zai ɗauke hankali malaman da suke koyar da yadda ake sallah musamman mai ahlari yace fa idza ataita ila salati ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه yace in ka zo wurin sallah dan uwana in za ka yi sallah to duk wani abu na duniya da yake ranka ka cire shi ka wafinta zuciyanka da duniyar da abin da ke cikinta kar ka fara sallah kana tunanin yanzu ba kwastoman nan ya iso dan dama da yi min waya zan je masallaci ya ce min nan da sha biyar gashi liman yana ta dogon sura malam ya ƙi yin ruku'u ya ƙi yin sujada a'a ba a san wannan Allah zai ba shi hakuri ya jira ka din in dai dan Allah kake yin sallah shedan tsari da ka'idansa ne zai mantar da kai abubuwa da yawa sai ka bo sahun sallah ana yin kabbaran farko Allahu akbar sai ka fara tuna a'a ni ke din mashin din nan a jiki na bari ne ko yana aljihuna sai ga mutum yana shaba aljihunsa ni kudin nan na karbi canji ko ban karba ba wai sai ya kai tunaninsa ya karba tuna ai dan shafa ma yaji ai ga sunan a jikinsa to wannan duk shedana ne na shedan to kar ka bashi wannan dama ka wabinta zuciyanka daga duk wani abin da duniya zai jawo hankalinka da haka kaga wayanka na ciki ka tabbatar ka sa shi silent ko fly mode ko ka kashe kad dai hankalinka ya taso kar ma ka sa vibration balle ana kiran sallan yana jirjiga ka kana oh to yanzu dai gashi an ce ana sallah kar a damu balle in duba in ga wane ne to ana yin assalamu alaikum kafin yayi tasbihi ya ja waya ya duba waye ya bashi miss call to amma da ka sa asalin har za ka kare sallan ka baka ma san waye ba wai abin da kake faɗa a sallan nan fa da abin da kake so da abin da kake tsoro da abin da yake razana ka da abin da kake kwaɗayi duk ka ba ka watsar Allahu akbar Allah ya fi su kullu ma tuhibbuhu fallahu akbaru minhu wa kullu ma takhafuhu fallahu akbaru minhu to ka faɗi Allahu akbar kuma me ya dawo da kai kan waya me ya dawo da kai waya bani miskot me ya dawo da kai ga naji naji naji karan misafa ko Allah din nan ne ya shigo ta ina ai alakan gashi nan yanzu kana karɓansa dare daga Allah wanda zai saka a mizanin aikinka mai nauyi wanda ran alkiyama za a sa ka shiga aljanna sanadinsa saboda haka mu kiyaye maganar tashwishi wurin sallah lallai sallah babban abu ne Allah yana cewa inna hala kabiratun illa alal khashi'in to yau za mu ajiye karatunmu a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa wanda mu kuskure Allah ya yafe mana abubuwa da muka yi Allah Ubangiji muna roƙo na wannan azumi ya karɓa mana na filfilinmu ya karɓa mana kurakurai da muka yi a wannan wata da wanda muka yi kafin mu shiga wannan wata ya Allah mun tuba Allah ka yafe mana kwanakin nan da suka rage masu tsada wanda annabi ya ce a nemi lailatul qadri a ciki Allah ka samu dace Allah ka samu dace da ibada cikin daren lailatul qadri Allah ka sa in mun yi kuma a karɓa mana Allah ka hana mu yin wani aikin sako da zai ɓata aikin da muka samu a cikin wannan wata ko a waɗannan darare Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ka saka wa shuhunanmu da alkhairi ibadunmu Allah ka karba mana rayuwa Allah ka amsa mana ka sa rayuwarmu ta yi albarka in ka kaddara za mu kai azumin baɗi Allah ka samu kai lafiya in mun yi Allah ka amsa mana Allah muna roƙonka in ka kaddara rasuwanmu ko mutuwanmu kafin wannan lokacin ka ba mu kyakkyawan cikawa ka ba mu kyakkyawan masauki ka sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu rayuwa mai albarka Allah ya ba mu rayuwa mai albarka Allah ya albarka wa rayuwar mu Allah ya albarka wa noman mu da neman mu Allah ya albarka wa damanan mu Allah ya albarka wa kasuwan mu da sana'o'in mu Allah ya albarka wa ƴaƴan mu da iyalan mu Allah ya albarka wa masoyan mu da makotan mu Allah ya albarka wa dukkan abin da hannun mu yake ciki Allah ya sa albarka a cikin duk abin da yake namu da wanda yake na musulmi baki daya kamar yadda shehu ke cewa baraka rabbul arshi fi kulli ma lana min halin wa auladin wa kulli alladhi wasal maulana shakkar usman bauchi ya sauka lafiya a madina wurin aikin umra muna roƙon allah ya sa ya yi lafiya ya gama lafiya ya dawo mana nan gida lafiya allah ya sa mu yi sallah lafiya allah ya hore abin idin dimun sallah allah ya sa telolin su cika alkawari allah ya sa a samu ayyuka na alheri allah ya hore abin awu da abin miya Allah ya hore abubuwa wanda za a yi hidiman sallah lafiya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك ملاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم آمين آمين, آمين.